أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala yau muna ranar litinin wanda ya daidai da jilsa ta bakwai a cikin wannan littafin na nuniyatul qahtani a wannan masallaci mai tarin albarka masjidu al-ansa a satin da ya gabata mun tsaya a baiti na 48 a cikin wannan littafi a yau insha Allah da yarda Allah za mu tashi a baiti na talatin da tara inda malam mai kaftani yake cewa ya kul alkaftani وجاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأخبار والرهبان وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان من كان يزعم أن يبالي نزمه ويراه مثل الشعر والهزيان فليأت منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينطلب باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني فإذا تناقض نزمه فليلبسن ثوبا نقيصة ساجرا بهواني أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نفس الكتاب مساني لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألهان هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان نعم يقول القحطاني هو جاء بالقرآن من عند الذي وجاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان لا تعتريه نوائب الحدثان تنزيل رب العالمين ووحيه تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأخبار والرهبان بشهادة الأحبار والرهبان وكلام ربي لا يجيء بمثله وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان أحد ولو جمعت له السفران وهو المصون من الأباطل كلها وهو المسؤول من الأموال كلها فيها ومن الزيادة فيه والنقصان ومن الزيادة فيه والنقصان من كان يزعم أن يبالي نسمه من كان يزعم أن يبالي نظمه ويراه مثل الشعر والهزيان ويراه مثل الشعر والحزنان فليأت منه بسورة أو آية فليأت منه بسورة أو آية فإذا رأى النسمين يشتبهان فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن فلينفرد باسم الخلود رب البرية وليكن سبحاني رب البرية وليقل سبحاني فإذا تناقض نظمه فليلبسن فإذا تناقل نظمه فليلبسن ثوب النقيصة ساجرا بهواني ثوب النفيس ساهرا بهواني أو فليقر بأنه تنزيل من أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نفس الكتاب مثاني سماه في نفس الكتاب مساني لا ريب فيه بأنه تنزيله لا ريب فيه أنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان وبداية التنزيل في مكانه الله فصله وأحكم آيه الله بشره وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألهان وتلاه تنزيلا بلا أنهار هو قوله وكلامه وخطابه وقوله وكلامه وإله بفصاحة وبلاغة وبيان بفصاحة وبلاغة وبيان هو حكمه هو علمه هو نوره وحكمه وعلمه ونوره وصراطه الهادي إلى الرضوان وصراطه الهادي إلى الرضوان نعم يقول القحطاني هو جاء بالقرآن من عند الذي shine dai Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda la ta'tarihi nawa'ibul hadathani in an ce nawa'ib anan jam'i ne mufrad din shi na'iba na'iba yana ɗaukan masiba na'iba da hamza alal nabira yana ɗaukan masiba na'iba yana ɗaukan masassara wadda take zoma mutum kullum a ce alhuma allati ta'atil mar'u kulle yau ana ce mata alhuma anna'iba masassarar da take zoma mutum kullum ita ma ana ce mata na'iba kuma na'iba ana ce ma nawa'ib ta ji alhawadis ebenama abubuwan da suke afkuwa na yau da gobe na rayuwa to shi Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan abubuwan bussa samar shi la ta'tarihi ma ya'tarihi al-makhluqin min ju'in Allah bayya yunwa wa atashin Allah bayya ishruwa wa naumin Allah bayya barci wa mautin la yamut Allah bayya mutuwa wa halakin bayya halaka wa du'u babu wani karanci da rishin ƙarfi game ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wannan kenan yabo ne na Allah subhanahu wa ta'ala la ya tare kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake yaba kanshi a cikin alkur'ani ke cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawm wanda gangadi ma bayya dokan shi barantana yayi kwana Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul qaf wa laqad khalaqna as-samawati wal ard وما بينهما في ستة أيام حقيقة mun halicci sammai da kasai da abubuwan da yake tsakankaninsu a cikin kwana guda shidda malamai sun yi ittifaki ana a cikin tafsiri an minal ahadi game yadda ya zo a cikin hadisai an hora ne daga ranar ladi ladi litinin talata laraba alhamishi juma'a wannan su ne kwanaki guda shidda wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai guda bakwai da abubuwan da ke cikinsu kuma sai Allah ya ce wa ma massana min lugu raddan alal yahudu wan nasara yahudu suke cewa ai to Allah kenan hutawa ne yayi ranar sudu wa iyazu billah sai Allah ya ce wa ma massana min lugu kenan mu at-ta'ib yani ma la tusibuna at-ta'ib wala mashaqqa mu ban ma gajiya Allah yake cewa bayya gajiya wata wahala kuma hallo Allah bayya gajiya barantana har ya huta wa ma masana min min lugo kenan wannan shine la ta'tarihi nawaibul hadasani Allah wanda abubuwan da suke kama dan adam shi ba sa kama shi kenan huwa ja'a bil qur'an inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle sauka ne daga ubangijin talikai nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin Allah ya sauko da alqur'ani shi sai ka ce a baiti na 50 tanzilu rabbul alamin wa wahyuhu kamar yadda aya ta gabata sabkakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijin talikai, Ubangijin halittai, kuma ce al'alami jam'i ne nan. Mufradin shi al'alam, Muhammad bin Abdul Wahab a cikin littafin shi na usulu salasa ya fasara me ake ce ma al'alam, da ya kawo alhamdulillahi rabbil alamin. Sai Muhammad bin Abdul Wahab ya ce wa kulli ma wallahu alam, wa kullu ma wallahu alam. dukkan abin da ba Allah ba to alam ne halitta ne sai Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yake cewa wa ana wahidun min zalikal alam kuma ni ina ɗaya daga cikin wannan halittun kenan shine sabkekke ne daga ubangijin talikai ubangijin halittu wa wahayuhu kuma wahayin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan kamar idashi ne ga baitin wanda ya wuce lalle alkur'ani mai girma magana Allah ne kuma wahayin Allah ne wanda ya sauko shi akan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ta hanyar jibril kuma hallo bi shahadatil akhbari war ruhbani tun kafin a sauko wannan alkur'ani a sauko ma annabi sallallahu alaihi wa sallama su al akhbar da ruhbani sun shaida menene ake nihi anan da al akhbar kuma da ar ruhbani al'akhbar an ce al'akhbar ana nihin cewa ulama'u ahalil kitab malamai na ahalil kitab shi kuma ar-ruhban muridansu muridansu wanda ba malaman ba na ahalil kitab eh yan bi ni muje gari kenan wannan su ne ar-ruhban na ahalil kitab kenan su sun sai da sun sai da kamar da ya zo a cikin saffi da maza ya ati min ba jismuhu ahmad Iran shi ne al'akbar war rukuban sun shaida a kan haka nan, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya gaya mana a cikin wani al'ur'ani, inda haza lafi suhufin uda. Lafi suhufin uda akwai shi a cikin can littattafan na farko, suhufin Ibrahima ko Musa, littafin annabi Ibrahim da littafin annabi Musa, kamar yadda ya zo kuma hallo a cikin suratu a shu'ara, wa innahu lafi zuhur على زبر يعني الكتب الكتب يعني كالتوراة والإنجيل يعني أنت الزبر أنا الكتب يعني اللي يازو أتكلم تتهم قرقو شين بشهادة الأخبار والرهبان sai a baiti na hamsin da ɗaya da baiti na hamsin na hamsin da ɗaya ba yake cewa wa kalamu rabbi la yaji'u bi mislihi wannan faɗar da ubangiji na wannan alƙur'ani la ya ji'u bi mislihi ba wanda ya isa ya zo da kwatankwacin shi la ya ji'u bi mislihi ahadun ɗaya ko wanda ya isa to walau jumi'at lahu athqalani ko da an baka mutane da aljannai duka an ce ku zo ku yi wannan ku kawo kwatankwacin wannan alkur'anin ba za ku iya ba shine athqalani ana nufin al'insu wal jin yana attaqalani al'insu wal jin shine yake cewa kalamu rabbul alamin la yumkin an yati ahadan bi mislihi babu wanda ya isa zo da shi wala bi suratin ko wata sura ma wala bi ashar surat suwarin ko sura guda goma bal wala bi ayatin bari dai kai har aya guda ɗaya ba wanda ya isa ya zo da ita فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين كما إن الله سبحانه وتعالى يقول كذون وتصورة فتن كتنشي kuma ku kirawo shuhada wanda ba wani banda Allah subhanahu wa ta'ala an kun kasance ku masu gaskiya ne lokacin da kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani kafirai ya suke cewa kai kawai shine ya tsara abin shi shine ya tsara abin shi shine sai Allah subhanahu wataala yake ce ma annabi ka ga musu in tsari ne to su su yi tsarin su zo da irin shi mana shine Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul hud eh qul fa'atu bi ashr suwarin mislihi muftariyatun wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku zo da sura guda goma to tunda kun ce shi ya tsara kuma ku tsara ko da sura guda goma ne kaɗai a cikin sura ɗari da goma sha hudu na alkur'ani kuma hannu ku jayo dukkan talibai kowa da kowa su taimaka muku akan ku kawo wannan abin ku ga in kun iya kenan ba za su iya ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul baqara fa in lam tafa'alu in ba kun iya ba lam ba kun iya ba walan taf'alu kuma ku kun iya ba har abada shi ka'idar larabci kenan aka ce lam ba ka iya ba to tana yiwa ka iya a gaba kuma aka ce lan to abadiyya har abada allo ba ka iya wannan abun ba kenan kamar yadda ya zo a cikin suratul isra fi nafsil mawdu inda ma Allah subhanahu wa ta'ala ya qul qul la in ijtama'atil insu wal jinn da a ce mutanen da aljannu za su haɗu ala an yi atu bi misli hadal qur'an a ce su zo da kwatankwacin wannan alqur'anin mai girma la ya atu na bi mislihi ba za su iya zauwa da kwatankwacin wannan alqur'anin ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira aw walau ta'awanu fi ma ba'dahum ko da sun yi taimakekeniya tsakankanin su ba za su iya ba kenan Allah subhanahu wata'ala anan tahaddi ne yama ya musu wanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaga sai yake cewa a baiti na 52 wa huwal masunu min al abatil kulliha shi Allah subhanahu wata'ala ya kare wannan alqur'anin daga wata banna dukkanta min ziyadati fihi da azo a ce wani azo a yi kari wani yazo ya ce zai mai wani kari an mance wani abu akwai firar wanda suke faɗin haka har yanzu a nan duniya wannan kusani ko kuma su ce a an rage wani abu ko a rage wani abu wa qala Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra inna lahu lahafizun dai mu muka sabkar da wannan alqur'ani azzikr min asma'il qur'ani karim azzikr an ta azzikr sad wal qur'ani zikr sai mu muka saukar da wannan alkur'anin kuma mu zan mu kare shi alkawali ne na Allah subhanahu wa ta'ala fa man idda anna alqur'ana naqish anan karatun da zamu doka duk wanda yayi yunkurin cewa alqur'ani ragegge ne fa huwa kafirun ala ittifaqil ulama al sunna wal jamaa to wannan kafiri wa man zana fihi duk wanda ya gari a sama wannan alqur'anin fa huwa kafir shi ma kafiri wa man harrafahu amidan muta'ammidan duk wanda ya sauya shi abu ga hayan da yake kace a ba haka yake ba haka yake kai tawilin ka muta'ammidan da gangan fa huwa kafirun shi ma kafiri ne wa iyaz billah wa man i'taqada duk wanda ya kurcewa ya imanin cewa anna ababakar cewa sayyidina abubakar ko umar ko usman an gano ko akwai mutanen firak da suka samu a wannan zamanin wani guda uku wanda sun tsani wa'annan sahabban guda uku wa iyaz billah wa yad'una annahum muslimin duk wanda yayi itikadin cewa Abubakar ya hudda wani abu ko Umar ya hudda wani abu ko Usman ya hudda wani abu shi amin alquran misal surati kaza wa kaza faqad kafara ida al-sunna wal jamaa hakika ya kafirta wa man itakada أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ القرآن كاملا والعياذ بالله وهو كافر wanda yake tuhuma annabi sallallahu alaihi wa sallam hada min nawaqid al-iman yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage wani abu bai wannan bai isar da shi ba to fa huwa kafir to kafiri ne wannan mutum ko iyaz billah wa man ra'a hazaku ba'd al kalimat duk wanda ya gani cewa ana iya sifirimin wani su kalmomi a yanzu wannan zamanin alqur'ani ya kamata lokacin wannan ka aiki da wannan abun ko ka aiki da wannan abun kafirun wa iyaz billah kafiri ne ala ittifaqi ahlus sunna wal jamaa ka ce a wannan ayat ba wajen ta bane a wannan zamani shi alqur'ani salihul li kulli zamanin wa makan daidai yake ga kowane zamani daidai yake ga kowane waje akwai wanda za su cewa kuma a'a wannan mu'in ya kamata yanzu ka agoge shi kamar na qul huwallahu ahad ka ce Allah shine makaɗaici ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce shine Allah makaɗaici akwai fira a yanzu wanda suke cewa to wannan kawai tunda annabi ya mutu ba a ce wannan qul in ad-dalala hazi aida idan to wannan abubuwan shine duka bai kamata ba mutum ya shiga cikin wannan sha'anin nuka yana Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi alkawali shi zai kare littafin shi duk da wani mai kaidin mai kaidi da yake cewa a baiti na hamsin da uku da baiti na hamsin da hudu suna tahiya da juna man kana ya yas umu an yubali nasmahu wa yarahu misla shi'ri wal hazayani فليأت منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان nan bai gushe ba yana cewa alkur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala alkur'ani ba halitta ba ne ba magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi zance akan cewa babu ɗaya wanda zai zo da kwatankwacin shi sai ya bayyana a nan cewa duk wanda ta raya me akan shahadatu zuhur ko kuma akan kage da ƙarya yake cewa wannan ƙur'anin eh kawai waka ce waƙe ne ko kuma ya ce wannan ƙur'anin hazayan ne ana nihin nan ana hazayan ana nihin bokanci alhazayan yani kahin au qaulul bashar a ce kahin kaman duba to duk wanda ya zaton cewa akan cewa wa ya kuma su da shi'ir wannan wai kwatankwacin shi'iri ne ko kuma alhazayan ko kuma bokanci ne wa iyazu billah wa ma huwa bi qawli sha'ir kuma Allah a gaban yake cewa ma huwa bi qawli kahin ba magana mawaki bace kuma ba magana boka bace ba nan duk wanda wannan abun ya kafurta duk wanda ya ce alqur'ani sha'ir ya kafurta kuma wanda zai shiga dalilin ayar da ta zo a cikin suratul mudassir akwai kissa cikin tafsir al-bagawi da cikin tafsir irin tabari annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin masallaci yana karanta hamim tanzilul kitabi min allahi al-aziz al-alim ghafir zambi wa qabil at-tawbi shadidul iqab ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير sai ga ɗaya daga cikin jigajigan kafirai nan ya zo yana jin a shi aka faɗi wannan ayoyi alwalid bin mugira alwalid bin mugira sai ya tsaya shi da ya tsani musuluncin kwarai ana ce mai kaza sai ya tsaya kwantabaha sai ya diba da kyau ba ana karanta wannan sure annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gano cewa walid bin mugira ne yana tambayar shi fa a da hannu ya saki ya sake karantawa idan ma za kala shi da yahu da ya je wajen sa abu jahal yake cewa wallahi laqad sami'tu min muhammadin anifan kalaman ma huwa bi kalamin insi wala min kalamin jinni yace wallahi na ji wani zance yanzu yanzu shi wani da mun gida ki ga masa abu jahal daga muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan zancen ba wallahi ba zancen mutum ba ne kuma ba zancen aljani ba ne ba ya ce wa innahu da halawa ya ce wallahi wannan zancen kuma daɗi gare wa inna alaihi la talawa an tsaya an jejjera shi yadda ya kamata ce wa innahu la yahtam ma tahtahu wa innahu la ya'lu wa la yula alayhi wanda isa yayi kawai in ka shi duk ƙarshen zancenka duk iya fasaharka duk iya balagan nan wannan zancen da na gari na shi daga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kawai dai ka bar shi a nan kawai kullum shi dai zai tsaya a sama amma ba a shiga ba saman shi can ya kowa ya so abu jahal da yake ta ake cewa daman ajalisu sali ko jalisu so ga hamil mis ko rafi likir abokin banza da aboki na gari kenan ya ya ga musu kawai suka ce ka yanzu wannan kai kana matsayinka kuma kana daga cikin manya-manyan larabawa ka yi kowa kuɗi a cikin larabawa kuma dukkanin taron wannan mu a ƙasan ka muke yanzu kuma hallo za ka ba da kai kenan wancan yaron ya shugabance ka ya tsaya duk da wannan bai yarda ba fa sai suka ce kai tunani da ya ce a ke na yi tunani shine he je kuma hallo ya yi tunanin amma tunanin he na banza eh na banza Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma fa qutila kayfa qaddar summa qutila kayfa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar aida hada fi suratul mudassir ina Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani a cikin wannan kissa cikin suratul mudassir kawai sai ya ce a'a kawai sai yake cewa wannan fa in haza illa qawlul bashar kuma ya dawo wai shi ne ya ce ba maganan mutum ba ce ba kuma yanzu sai ya ce maganan mutum ce ce kai wannan kawai maganan maganan mutum ce can abin Allah ya bata ma Allah subhanahu wata'ala rai kwarai ya nuna yana daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya gwada ya kuma gwada bacin ransu a cikin alkur'ani mai girma tun farko farko irin su da su Abu Jahal irin abu da ake ta tabbace da abi lahabin wata shi ma aka ce zarni wa man halaktu wahida ita ne ai ni kadai na halicce shi wa ja'altu lahu malan mamduda wannan dukiyar da yake alfahari da ita waye waye shin huda mai ita waye bashi ita da iyan da su wa'annan shaidannin da yan waye da yan waye duka waye ba su shine Allah subhanahu wa ta'ala da karshe sai ke cewa sa'uslihi saqa وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر كان الله يا أهل قولي كده دون إقرار cewa القرآن كلام نبا الله سبحانه وتعالى ونبا to ya san makomashi tana da cikin suratul mudassir bai ma zalika jai sai abaiti na 50 da biyar yake cewa فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليكن سبحاني shi wanda yake take raya mai a kan cewa yake cewa alkur'ani maganar mutum ce ko kuma waka ne ko kuma bokanci ne ko kuma tsani ne to ya kamata a nan duk ɗaya ne da shi da wanda ya ce kawai shi ma ubangiji laifin duk da yadda ga wanda ya ce shi ma bangi da fir'auna wanda ya ce ana rabbukum wal a'la bismil uluhati wal yakun rabbul bariyat wal yakun subhani ana cewa subhanallah to kai ma kawai kace subhani idan kana takara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce zancen shi ne kai kuma ka ce ba zancen shi bane ba idan adai shi ne ke cewa kama idda'a fir'auna wal yada wal yada an-nas ila ibadati nafsihi kamar yadda fir'auna yake cewa ana rabbukumul a'la shi ne ne abinci na hamsin da shidda yake cewa fa'iza ta na kada nasmuhu faliyar basan sauban na kai da tisagiran bi hawani a na hamsin da bakwai suke tare yake cewa au falyukir bi annahu tanzilu man sammahu fi nasil kitabi masani duka wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala yana tahaddi ne yana nuna gazawar ɗan adam akan yin wannan alkur'anin mai girma dan adam bai isa ba ya yi wannan abin kuma duk wanda yake da wannan ra'ayin to kawai ya dora ma kan shi kamar yadda aka yi a baya ya nemi uluhiyya to a nan ma aka ce fa kullu man indahu hadha ra'i falyalbasan qamisatur radi'a to kawai ya dora ma kan shi riga ta batanci duk wanda ya faɗi wannan abun to kawai in ka gan shi ko dora mai riga na batanci ba mutumin kirki bane ba saubu na da tusagirin bi hawani kawai ka ringa mai kallon kaskantacce ya ga wanda nan ya ida wanda yake cewa alkur'ani akwai ziyada a ciki ko kuma alkur'ani akwai nuqsan a ciki ko kuma qaulu bashar ne ko kuma a'a makhluqun duka wannan abin to in kaga wannan mutum abin to kawai ka dora mai wannan riga wanda riga ce ta kaskanci ba mutumin arziki bane ba Allah na'am gane a cikin alkur'ani ya zo iri-iri na wani misali haguna min asma'ul qur'anil karim nan mathani min asma'ul qur'anil karim ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم المثاني هنا يعني يؤيد بعضه بعض أنت المثاني شاشن شي yana karfafa shashin shi alqur'ani ko kuma shashin shi yana kama da shashi ko kuma shashin shi yana bayyana shashi eh amma wayansu malamai kuma da wayansu mufassirun suke cewa al-maqsud bil masani suratul fatiha kuma suratul fatiha ma ana ce mata suratul masani min asma'i suratul fatiha banda suratul fatiha ana ce mata suratul shifa ana ce mata sab'a al-masani ana ce mata suratul ruqya ana ce mata suratul hamd ana ce mata suratul salat idan wannan wayan suka malaman suka ce a min asma'i suratul fatiha kaga suratul fatiha hiya qur'ana idan kazalika na banda wannan kuma hallo wa za'abul akharun ila anna al-mathali ma yatakarraru fil qur'an al-karim min qisas wa ahkam wa ghayrihim abubuwan da ake refete a cikin alkur'ani sai a ce musu masani na kissa-kissa kamar misali a cikin surat ali imran an yi zancen maryam kuma za ka zo cikin surat maryam aka yi zancen maryam ka ga wani waje an yi zancen annabi ibrahim kuma ka zo a nan ma wata sura an yi zancen ibrahim kissoshin suna kama da juna ai da an yi zancen taguwa an yi zancen nuhu alaihi salatu wassalam a wani wajen ma haka sai ka ga suna kama da juna to wannan repetition ɗin shi ne ake ce ma al-mathani shi ne kamar da Allah subhanahu wa ta'ala nazzala ahsana al-hadisi kitaban mutashabihan masani takshairu minhu julud alladhina yakhshawna rabbahum na yana a baiti na 58 mala yake cewa la raiba fihi bi annahu babu wata shakka wannan alkur'anin tanziluhu saukakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wa bidayatu tanzilu fil ramadani kuma farkon sabko alkur'ani a cikin watan azumi aka fara ita wani aqida ce ta musulmi musulmi ya kiyaye shi alkur'ani farkon sabkowar shi a azumi nan menene ake ne ga farkon sabkowa Allah subhanahu wa ta'ala shahrur ramadan allazi zula fihi alquran Allah subhanahu wa ta'ala ramadan shine wanda muka sabkar da alqurani a cikin shi ya zo a cikin hadisi ingantacce Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko alqurani jumlatan wahida daga can sama ta bakwai zuwa sama ta ila sama'id duniya zuwa sama ta duniya jumlatan wahidan a dare guda daya shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzil ko kuma inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi shahr kenan wannan a cikin azumi bayan haka kuma hallo jibril yana yawan zawa cikin azumi likai yudarisu rasulu sallallahu alaihi wa sallama alquran dan ya ringa mudarasa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ringa kame wahayi na alkur'ani mai girma nan anan akwai ayoyi kenan bayan haka sannan kuma hallu sai aya suka ya ringa zawa daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban kenan aqidan zakar ke jumlatan wahidan shine ya sabko lailatul qadari kuma bayan wannan kuma hallu aka ringa sabko shi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقس ونزلناه تنزيلا فالإسكالية كنا إن ونا أبو أكي ونا حادثة آية تسبكو أكي ونا حادثة آية تسبكو كنا شين يجتي وأنا الله فصله أبيتنا حمسن ترى الله فصله الله يبين القرآن يعيش دكي دكي wa ahkama ayatuhu wa ahkama ayuhu kuma hallo ya hakukum ya hukumce hukumcen ayoyin shi wa talahu kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine ya karanta ma Jibril alaihi salatu wassalam tanzilan bila alhali Jibril ya sabto wannan alqur'anin ba tare da wani batanci ba ba tare da wani zance na banza ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul tariq innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl lalle shi wannan alkur'anin magana ce mai rarrabewa babu wargi a cikin shi ma huwa bil hazr كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كما أن الله سبحانه وتعالى يكتب وأحكم آيه الله يحكم تآيوين يكاو بمتو بمتلبا كما أن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير cikin suratul hud kenan Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi kamar da yake cewa هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كن أم الكتاب وأخر متشابهات أتي سورة آل عمران kenan duka wannan yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala ne yake rarrabewa bayanin na alqur'ani wannan fasara na alqur'ani dukkan Allah da ma'anin shi lafazar wa ma'ana na Allah subhanahu wa ta'ala ne ar-rahman allama al-qur'an خلق الإنسان سنوى علمه البيان kenan shine ana ake cewa Allahu fassalahu wa ahkama ayuhu wa talahu tanzilan bila alhani sannan yake cewa a baiti na 60 wa huwa qawluhu wa kalamuhu wa khitabuhu wa huwa qawluhu wa kalamuhu wa khitabuhu bi fasahatin wa balagatin wa bayani wa huwa qawluhu wannan alqur'ani faɗa Allah ce wa kalamuhu kuma zancen shi ne wa khitabuhu kuma kiran shi ne bi fasahatin ta hanyar fasaha wa balaga da balaga wa bayani da bayani tantacce kenan Allah subhanahu wa ta'ala shine fassala ayatuhu wa rattabaha ala hadha at-tartib alladhi natlu alayhi al-an Allah shi ya rattaba abin shi daga wannan sura sai wannan kaza duka wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala daga wannan sura zuwa wannan sura daga wannan aya zuwa wannan aya bila alhani kamar yadda wa ma huwa bil hazan mai lamiya ibn wardi yake cewa ya kawo dan a gano menene al alhan waka sai yake cewa ihtazil zikr al agani wal gazal wa qul al fasla wa janib man hazal wa da'i zikra li ayyami shiba فلأيام الصبا نجم عفل اعتزل ذكر الأغاني والغزل ka shawa ma kanka daga ambatan wake-wake daga ambatan wani bege-bege kana ta biya ma kanka yace in kana son wannan abun to wa qulil fasla karanta alqur'ani wa janin manhazal kuma ka nisanta da wanda yake zargi yana wannan ana nuna akan cewa alqur'ani la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi وهو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبيان يؤكد ما سبق أن القرآن كلام حقيقة لفظه ومعناه وانا كنا الله أنا نونا أتوا قرآن إن الله سبحانه وتعالى للفظ ومعنى هي بيتنا ستند الآية yake cewa wa huwa hukmuhu wa huwa ilmuhu wa huwa nuruhu وصراطه الحادي إلى الرضوان وهو علمه هنا بدأ وهو أيوة حكمه يا فار عن حكمه لأن الحكم لأن القرآن حكم الله القرآن حكم على حكم الله سبحانه وتعالى كما أن الله سبحانه وتعالى يكي بدأ أتكن أكن نوني أكن هكا يكي توا أتكن سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم zalikum hukmullah shi alqur'ani hukunci ne na Allah subhanahu wataala kamar yadda ya sake zawa a cikin alqur'ani annabi yake afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun kenan ana nuna ko hukmuhu kamar kenan shi alqur'ani ya kawo hukumce hukumce daban-daban hukumce hukumce na addini hukumce hukumce na aqida hukumce hukumce na bauta ma Allah subhanahu wataala hukumce-hukumce na relation mu'amala na yau da gobe hukumce-hukumce na halaye hukumce-hukumce na ladabbuka ga baki daya idan shi sa Aisha take ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma take ba na bayan ta labari take cewa wa kana khulquhu alquran halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqurani shine yake cewa wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin wa qawluhu huwa ilmuhu bayan ya ce huwa hukmuhu sai ce huwa ilmuhu ilmi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ai alkur'ani ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sabko shi da ilimin shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lakinillahu yashhadu bima anzala bima unzila ilayk anzalahu bi ilmihi wa anzalahu bi ilmihi Allah ya sabko shi da ilimin shi ne wal mala'ikatu yashhadun kuma mala'ikai ma sun shaida akan haka wa kafa billahi shahida wannan ya isha Allah subhanahu wa ta'ala shaida kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a cikin suratul alaq allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam kana ayadullu ala anna al qur'ana ilmu allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu huwa nuruhu baya ya ce huwa hukmuhu huwa ilmuhu huwa nuruhu yana nuni akan cewa alqur'ani haske ne daga Allah subhanahu wa ta'ala yana haskaka al'umma yana haskaka ma al'umma hanyar da in sun yi aiki da wannan alƙur'anin faɗa da aiki wa itiqadan kuma hannu da kudurcewa a zuciya wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina kina alqur'ani haske ne na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa akan haka ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur anan imam malik rahimahullahu ta'ala yake cewa al-ilmu nurun ilimi haske ne wa man lam yastadi bi nurillahi kuma duk wanda bai hasku ba da hasken Allah subhanahu wa binurul Qur'an duk wanda bai hasku ba da hasken Al-Qur'ani fa malahu min nur babu wani haske a gare shi na kenan a takaice wannan shine al-abiyat wanda muka doka abinda muka yi daidai Allah ya amsa mana Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana in muka ta akwai bayani da dama a sama wannan baita in muka zo insha Allah sai a dasa a saman kanshi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك